الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ƙala da ulita haska ilahan gari a hajji alallaka min al-muslimin wato shi fir'auna yake faɗa wa annabi musa yake cewa idan ka riƙe wani ubangijin ba ni ba to lalle zan sanya ka cikin wayan da ake sanyawa a cikin kurkuku shi ne suka ce shi fir'auna ya kasance yana da wani kurkuku wanda a cikin ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa kuma an tashi jefa mutum inda za a jefa mutum mutum shi shi kaɗai daga ciki kuma mutum baya gani baya ji bayan da za a iya ganin wani abu balantana ya ji wani abu haka za a jefa mutum har sai mutum ya mutu fara
قال أولم جئتك بشيء مبين kala ya ce awa lauji kuka da shaidin mubinin yanzu za ka aikata haka ko na zo maka da wani abu wanda yake mabayyani shi ne hujja wanda take mabayyaniya a saman yanci na
قال فات به إن كنت من الصادقين kala fir'auna ya ce da shi to ka zo da ita mana ka zo da ita hujjar ta in kun ta mina sadiqina idan ka kasance kana daga cikin masu gaskiya kiji a cikinsa فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين don haka annabi musa yana rike da wannan sanda nasa fa alqa asahu sai yadda wannan sanda nasa fa idza yas ubanu mubi nan take sai ga shi ta juya ta zama miciji wanda yake babban miciji
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين wa nada'a yadahu sai ya fitar da hannunsa shine ya akhraja hannun jirgi ya fitar da hannunsa daga wuyan rigansa sai zariya bai dawo sai ga ta tayi wani irin haske wato tana haske saɓani yadda aka san kalar jikin hannu na ruwan ƙasa-ƙasa linnaziri daga masu duba tana wani irin haske yadda ka san rana haka hannun nasu ya danganci duk wannan hujjoji ne ubangiji tabaraka wa ta'ala aka ya zuwa ya bawa annabinsa annabi Musa zuwa shi Qur'an da mutanensa domin su yadda da ubangiji
قال للملأ حوله إن هذا لس- لساحر عليم na'am qala sai shi fir'auna ya faɗa lil malaki ga manya manyan mutane wanda suke haulahu daura da shi inna hada la sahirun alim suka ce ai wannan yace wannan babba- babban mai sihiri ne wanda yake musani a cikin sihirin nasa shi da yake cewa duniyar da kai tafiyar da kai ka je ka koyi sihiri shi sa ka zama babban mai sihiri
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون yuridu yana nufin ayyu furuja kullum ardukum ya fitar da ku daga ƙasar ku ne ma'ana yurin jawo a kan ku ku bar abin da kuke kai kuke kansa na da bisiri saboda sihirinsa kama za ta amuruna to don haka me za ku ba ni shawara a kansa kaga da bacin ya zo yana ta jayayya da annabi Musa ya ce wa ma rabbul alamin yana ta jayayya yanda ya fara ganin mu'jiza ya fara ganin cewa lalle wannan ba alamun gaskiya ne yana ganin kuma zai yi masa to kuma sai ka zance ko kuma za ta amuruna yawwa mun ko za ku bani wani abu za ku bani shawara a kansa kuma kaga ya fara karyewa kenan yawwa dama al'adar ubangiji kenan duk annabin da zai zo cikin al'umma to ubangiji yana washi wata mu'ujiza wadda za ta zo ta karya mutanen wannan zamanin kaga mutanen annabi musa mutane ne masu tsaki sun lakanci tsaki to shi sa da annabi musa ya tashi zuwa sai ya yi musu da sai ya yi musu da sanda ya zo kuma da abubuwa wanda wanda ya rinjaye akan wannan tsafin nasu shi kuma annabi isa kaga mutanensa mutane ne masu kimiyya to sai ya yi musu da abin da ya fi ƙarfinsu ƙarshe ma sai ya tashi matacci yawa annabi ibrahim kaga mutanensa mutane ne wanda suke bautawa rana sai su dinga bautawa rana to ubangi tabaraka wa ta'ala sai turo shi kuma sai sanya rana suke bautawa wuta kai suke bautawa wuta ubangiji sai sanya ita kanta wutar da aka jefa sai ta zama sanyi gare shi to haka shugaban musulmi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda laraba mutane ne masu fasaha yawa kuma an sani wannan lokaci tun daga zamanin shugaba daga hannun hayi hattashin duniya za mu hujja tana da ƙarfi a cikin wannan al'ummar tamu duk abin da za ka yi sai a ce ina hujja duk abin da za ka kawo sai a sai ka kawo wani dalili ka yi bayani da sai aka zo mana da alƙur'ani wanda duk da kanan har ila yau mulkiya mutu duk irin zancen da za a zo ba zai shafi abin da yake cikin alƙur'ani ba kuma duk yadda za a je da za a tsara magana da kyan zance da gaskiyar zance ba zai kai alƙur'ani ba kuma duk irin wani daɗin zance ba zai kai daɗin alƙur'ani ba gashi kullum yin sa ake yin sa ake yin sa ake amma ko ba abin da ya fi shi daɗi wanda za ka ji kana karanta shi amma ba a kusa da shi shi yasa wannan al'ummar ubangiji sai ba mu alƙur'ani na'am
قالوا أرني وأقاموا وبأ- وأقاموا وبأت بالمدائن حاشرين har sai suka ce arjih wa ahawu ma'ana ka jinkirta lamarinsu wa ba asfil madadina hashirina ka aika zuwa birane hashirina abin hashirina suna masu tattara ma runduna wanda za su za su rinjaya annabi Musa na
يأتوك بكل سحار عليم da za su zo maka da kulli saharin da dukkanin wanda yake masanin sihiri alimu wanda yake masani a cikin sihiri
وجمع السحرة لميقات يوم معلوم fabili as-saharatu sai aka tara masana sihiri su a gurin su sihiri a wannan lokacin kamar malami ne wanda ya san sihiri kamar malami ne su aka sai gani a wannan lokaci da haka aka tara malamai masu sihiri maɗafa da miƙati yawmin ma'alum da wani lokaci wanda wani yini wanda yake sananne shine wanda yawmu zinati wa qatul duha kamar yadda ya zo a cikin wata aya
وقيل للناس أنتم مجتمعون wakila min nasi aka ce da mutane hal antum mujtami'una ai ku masu tattara ne masu tattara ne a wannan lokacin saboda kwadaitar da su da ake yi
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا يعلمون.
ko cewa mu za mu rinjayi a saharar su wa'annan maƙaƙa in kawo ko cewa mu za mu bi wa'annan masu tsafi in kawo mu mulgari gina idan sun kasance su ne masu rinjaye
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون.
فلما جاء السحرة yayin da su waɗannan matsafa suka zo ƙalu li fir'auna sai suka ce wa fir'auna a inna lana la ajran yanzu akwai wani sakamako gare mu akwai wani lada da za ka sa- ba mu kamar wani dukiya in kun na na hamil galibi ne idan muka kasance mu ne masu rinjaye
قال نعم وإنكم للذين المقربين kala ya ce na'am ya ce kwarai ku akwai abin da za a ba ku kuma ku a yayin nan kuna daga cikin wanda yake mukusanta ma'ana kuna daga cikin ɗan fada
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم
ya ملقون ce sai annabi musa ya ce da su al'umma an kai nufuna ku yar da abin da kuke nufin yarwa yi musu umarni da su tsari yadda abin da yake tare da su
فألقوا حبالهم وعشيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الظالمون sai suka dinga yadda gidalahu idansu wa isiyin da kuma sandunansu wa ƙadu suka ce bi izzati fir'auna wa mun rantse da buwayar fir'auna suka rantse da girmansa inna lana hamil galibuna mu ne masu rinjaye
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأكلون ما يأكلون yace fa'alqa fa'alqa sai annabi Musa ya yi sandansa fa izawiya kawai sai ga ta tana haddin haddiye ma ya abduna abin da suke jujjuyawa wanda ake ganin su yake jiyawa ake ganin wa macijin ne wannan shi kenan wannan sit- wannan sitirin da har haddiye su na'am فألقي السحرة ساجدين ɗauriyar sadu sai aka jefar da su wannan matsafa ma'ana suka faɗi sajidina suna mayin yin sujjada
قالوا آمنا برب العالمين
suna cewa amanna mu haƙiƙa mun yi imani da rabbil alamina da ubangijin talikai
رب موسى shine وهارون annabi shine ubangijin Musa da kuma Haruna da ilmihim saboda sanin su da annama shahaduhu cewa abin da suke mushahadarsa suka gan shi kuru-kuru min al'asa na wannan sanda na annabi Musa la ya ta'atta bi sihiri ba zai yi a ce wannan sihiri ba ne shi yasa kaga su wannan wa wannan masu sihiri mutanen fir'auna din nan wanda da suka ga lamarin annabi Musa suka yi imani kaga sun kai mutuka a cikin sihiri yawwa sun kai mutuka a cikin sihiri sun kai karshen sa shi yasa lokacin da suka ga annabi Musa sai suka fahimci cewa lalle wannan ba sihiri ba ne a take sai suka janyo shi yasa kaga a nan wajen shin yake cewa yana da kyau mutum ilimi ilimi duk ilimin da ka fada kana yin sa shi yake cewa to ka ka fahimce shi da dukka da gaske kamar kana fahimtar sha'anin alkur'ani ko kuma sha'anin sunna to ka fahimce shi da kai dukka a ciki ta yadda duk inda aka jeho wani abu wanda zai rikitar a cikin addini za ka fahimce shi domin in baka yanzu misali in baka san sha'anin ilimin alkur'ani baka san ilimin sunna ba sai a ta jeho da abubuwa a cikin addini amma baka sani ba in ba same ka da imani ba gaskiya ce amma sai abu sai a juyar da kai ga barin wannan gaskiya shi sa shi ke cewa to yana da kyau mutum a cikin ilimi mutum kada ya tsaya musamman ga yaro wanda yake matashi idan ya taso to ya kai matuƙa cikin yin ilimi ta da duk abin da aka jeho shubuha a cikin addini kana da damar da za ka kare addini yanzu kamar ilimin subanci ko ko ko da yake ilimin sufi yayi tanawulin ilimin dariƙa ga baki daya dacewa eh a ce duk dan dariƙa ya fahimci sha'anin ilimin sufanci sosai ka fahimci ilimin dariƙa sosai ta yadda duk sanda aka shigo da wani abu a cikin wannan tafarki namu in ƙarya ne ka san ƙarya ne yawanci rashin sanin ilimin ne shi yasa ba zai za abubuwa a ta shigo da abubuwa cikin dariƙa ko cikin ilimin sufanci amma wanda suka yi ban san abin ba zai su ɗauka wannan shi ne ɗariƙa yanzu wani yana nan an ce mar ɗariƙa bai san lazimi ba bai san wadifa ba bai san zikirin juna ba bai san shaɗan ɗariƙa ba amma kuma in ka tambaye shi shi ɗan ɗariƙa ne saboda rashin sanin abin kuma bai zauna da masu abubuwan da sanar da shi abin ba yawwa ku shi sa sa'anin duk abin da kake cikinsa to ka nemi sanin wannan abin yawwa. isa kaga a wannan hadara ta mu shi ba tun yau ba yake zaunawa ake karantar da ilimin dalika yake karantar da ilimin sunanci kuma alhamdulillah daga ba kuma shi ya dora mu akan su ko muka ce ko daga bayatarwa kullum muke yi a sabar da lahadi shanin ilimin dalika da ilimin sunanci domin komai akwai ilimin sa to shi yasa kaga su malam saboda sun san ilimin sihirin ne sosai shi sa da sai ga annabi abinda annabi Musa ya zo da shi sai suka fahimci cewa lalle wannan ba sihiri bane tankace ne wanda sai suka ajiye na suka da suka bi gaskiya
قال أأنتم له قبل أن آذن لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ƙara ya ce a amintun lahu yanzu za ku gaskata shi za ku gaskata annabi musa tun kafin in muku in sanar da ku in yi muku izini in yi izini gare ku ya ce to haƙiƙa wannan shi ne babban wanda ya koya muku wannan sihirar shi ya koya muku wannan sihirar kala sai ku ta'alamuna da sannu za ku san da sannu za ku san abin da za ku samu da koyina na azabtarwa
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين yace lalle zan yayyanke hannayenku wa arjulakum min da kafafuwan ku min jalafin ta sabani in yanke hannun dama yanke kafar hagu in yanke hannun hagu yanke kafar dama lawwalam salliban lakum kuma zan tsire ku ajma'i daga baki ɗayan قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون a wani zuba ce la lera ai babu cuta a gare ni wannan ba wani abu bane babu cutarwa inna ila rabbina munqalibun mu da mun masu komawa ne zuwa ga ubangijin mu da mun za mu koma zuwa ga Allah to haka halin suluki yake idan mutum ake masa jazabi a cikin ruhinsa ya zama ubangiji ya ja ruhinsa ruhinsa ya fuskanci ubangiji to kuma duk wani rayuwa ta duniya in dai wahala ce ta duniya to sai ɗauke wannan abin wani ɗan ƙanƙani ne ba zai ji ciwon ka ba yawwa ba zai ji ciwon wannan abun ba shi sa kaga akwai halin sai na anasu bin barare sai na anasu anas bin malikin lokacin da aka yi bidu mauna shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan mutane 70 din nan da ake ce musu qurra'u wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su wajen jihar Najm akwai mala'ikul asinna wanda ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa a tura su saboda ana sa ran idan sun je akwai su mutane daga cikin jihar Najm za su musulunta manzo Allah ya tura sahabbansa mutum 70 za zababbin mutum 70 ashe yaudararsa aka yi wanda an tafi akan hanya wasu ɗabi'u daga cikin ƙabilan larabawa suka tare su akan hanya ga baki ɗayan mu- mutum saba'in ɗin nan duk aka kashe su sai mutum ɗaya ne kaɗan ya dawo gida shine a murgun kuma ya tabbamri to daga cikin wanda aka kashe akwai wani ɗan uwan anas bin malik wanda shi ta baya aka biyo shi aka same shi aka daɓa mai wuƙa a bayansa kaga ana samun ruga a bayansa da ya juyo abin da ya shafo jinin da ya- da yake jikinsa yi ya shafa a fuskarsa yana fustu wa rabbil ka'abati wallahi na rabauta na rande da ubangijin ka'aba yau na rabauta kaga ba ta zafin wutan yake ba ta zafin wutan yake ba kawai saboda ubangiji ya ɗanɗana masa ya buɗe masa ruhinsa a lokacin ruhinsa ya fuskanci ubangiji shi sa ba ta wannan wahalar yake ba to irin sa ne abin da sunan su saharatu suka yi jazabin da aka yi musu kai tsaye a wannan lokaci shi yasa da fir'aun ya ce zai tsire su zai yayyanka su zai yayyanka su suka ce la daira inna la rabbina mun qalibuna yawa mun duk abin da zaka yi mu da ban za mu soya zuwa ga ubangijin mu ne
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولاد المؤمنين inna haqiqa mu lahma'u muna kar- muna muna kaunar an yi dukkan na rabbuna ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu saboda mun kasance awwalul mu'minina farkon mu'minin fi zamanina a cikin zamanin mu
وأوحينا إلى موسى أن أسرع أن أسر بعبادي إنهم متبعون Allah yake wa auhaina muka yi wahayi zuwa ga annabin Musa an asri bi ibadi Allah yake ka tafi da bayina ka yi tafiyar dare da su su ne bani Isra'ila bayan da shi annabi musa ya zauna a nan ƙasar masar a gidan fir'auna shekara talatin sannan kuma ya zo ya tafi madiyana ya zauna shekara goma don haka ya kuma dawowa ma- masar ya kuma zama a cikin shekara talatin shi ne suke cewa to bayan ya dawo ne ya zo gurin ya dawo ne daga da kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yi wahayi zuwa gare shi cewa yi tafiyar dare da su bani isra'ila innakum mutaba'una haqiqa kuma ababen bi ne shi yasa kaga a nan wajen shine shashin malaman tafsiri suke cewa an umarce shi da ya fita da su da daddare ne saboda su fir'auna da mutanensa a dare ba za su ankara da fitarsu ba sai idan lokacin da safiya ta yi kaga lokacin da za su ankara tuni su sai riga sun yi nisa sun ma tsere musu kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai wani abu duk gidan ibdi wanda yake mutum wanda yake ibdi yana da cikin mutanen fir'auna sai ubangiji ya turo mala'ika sai aka yi mutuwa a gidan duk gidan ibdi sai aka yi mutuwa a gidan su kuma gidan banu isra'ila ba a mutuwa a gidan ba saboda haka da safe sai suka shagala ta tajihizin tajihizin waɗanda suka mutu su kuma annan musa ya ɗebi banu isra'ila tun sun fita tun dare suna ta tafiya saboda haka sai da wajen hantsi fir'auna ya ankara cewa lalle fa banu isra'ila fa sun fita to ta ga nan wajen akwai karatu a nan wajen ka ga annabi musa annabin allah ne ubangiji ne ke masa yake masa umarni da cewa yi kaza yi kaza yi kaza amma sai aka zo da abin da ake cewa sabaki ko kuma sunnar Allah kaga ai ana da damar da za a ce a gaban fir'aunan ma ya fita Allah ya ce fita fir'aunan ma ya sani ba abin da zai ma amma sai aka umarce shi bai fita da daddare saboda su kuyan wa fir'auna kamar irin abin da ya faru a zamanin hijira kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala bacin ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin hijira sai shugaba ya fita aka fita a halin abuwe aka tafi gidan sayyidina Abubakar daga gidan sayyidina Abubakar kuma maimakon ai hanyar hijira sai aka je cikin daru sauran aka kwana uku a ciki wanda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai shine ya hakika kiyayewar ubangiji ana da damar da ubangiji zai ce a fito ta zaban kafaran me zai samu jarumin shugaba ba wani abu amma sai da aka kwana uku a cikin gawar saurin har ma ana tura wani daga cikin yan sayi na abubakar da daddare ya je cikin ƙuraisha ya ji zancen me ake yi ya kawo labari sai da aka tabbatar cewa labari ya yanke tukunna har lokacin da suka biyu ma suka zo kogon sauri da yake cewa sai na baka ku cewa ya rasulullah an iskan mana da ɗayansu zai duba zuwa bidikinsa da ya gani kaga duk wannan akwai bin sababi akwai bin hikima a ciki wai ana nuna ma kai ma duk abin da za ka din abin da bin hikima kada ko kana da wani tsari ko kana da wani shiri ka dinga fada wa lamarin ubangiji ga baki ɗaya ba haka bane yanzu Allah takadiri a ce nan titi ana wani hayaniya kai kuma saboda kana da wani shiri ka zo ka fada wajen ka ce ai babu komai a'a ba haka bane ko kuma ka ce kana da wata lamana ko kana da wata addu'a duk gaskiya ne to amma dai kiyaye duk annan wajen ana nuna mana kaka tsantsan ne yawa duk abin da za ka kada ka fada abin ka dinga yin taka tsantsan ka ji tsoron Allah a nan wajen shi yasa ka ga nan sai aka shigo da hikima fitar annan Musa aka ce fita da daddare domin a batarwa da su su fir'auna da mutanensu innakum mutabaquna ko ababan yi ne na'am
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين yace fa arsala fir'aun sai fir'auna ya au- ya aika lokacin da aka bashi labari da fitar annabi Musa da mutanensa tun madadin ne a cikin garuruwansa an ce ko yana da garuruwa kamar guda dubu birni birni dubu ne da shi sannan kuma yana da alƙarya alƙarya ƙwaya dubu goma sha biyu shine yace hashirina suna masu tara tara runduna ƙa'idan yana mai cewa inna ha'ula'i إن هؤلاء لشرذمة قليلون yace inna haula'i hakika waɗannan da shirzumin ne wata jama'a ne kalilun ɗan kaɗan saboda a lokacin su banu isra'ila da baki ɗaya su ba su fi mutum dubu ɗari shida ba a wannan lokacin shi kuma annabi a shi kuma fir'aunu jama'ar sa a lokacin sun kai wajen miliyan daya da wasu dubbullai saboda biliyan daya sun kai dubu su dubu shi gwamnatin ba su kai dubu ɗari goma sha dubu ɗari shida ba tun da lokacin shekarar da ba su fi shekara ɗari hudu a dan cikin ƙasar masar ba tun lokacin da annabi yaquba ya shigo ƙasar masar tare da yan uwan annabi yusuf suka samu annabi yusuf a nan yana yana mulki a nan ƙasar masar to tun daga wannan lokacin ne suka dinga yaduwa a masar suka dinga sai bayan shekara hudu ubangiji ya yi annabi musa a lokacin ne sai kai kimanin kamar mutum mutum dubu ɗari shida su ne isra'ila na'am wa innahu وإنهم لنا لغائبون yace wa innahu haqiqa su masu fusata mini
وإنا لجميع وإنا لجميع حاضرون mu kuma da baki ɗaya mu hazuruna masu shayi ne saboda masu takatsantsan ne da lamarin su
فأخرجناهم من جنات وعيون Allah ya ce fa akhrajnahum muka fitar da shi fir'auna da mutanensa domin su riski da annabi Musa min jannatin wato daga daga al- wato gonaki yawwa gonaki wa umurin da kuma idanuwar ruwa wanda suka jariyatu wanda suke masu gudana
وكنوز ومقام da كريم kuma taskoki shine dukiyoyi wanda suka mabayyana kamar dinari da azurfa wani ƙarin karimu da kuma guraren zama wanda suka na girma wanda suka masu kyau shi yasa a kan wannan ayar sai bi alil harajin gaba da yakan da shehu tijani yake cewa ya sanya bi me yasa na ga anan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yana yaban duniya tun da yana cewa fa harajna min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim har Allah yana siffanta da cewa maqamin karim can wani wajen kuma sai ji ubangiji yana wulakantar da duniya kullum al- ina cewa ita rayuwar duniya lahabun wa la'ibun wa tafakkurun bainakum wani wajen ko yana cewa inna mal hayatid dunya wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur wani dan jin daɗi ne da wani hudi kawai ta rayuwar duniya ina shi mutane ke ce ke cewa to ai kowanne nan wajen fadin sa daban yake nan wajen da ubangiji yake yaban yake yaban kamar waɗannan alatin na duniya a nan wajen yake cewa ubangiji yana yaban irin baiwar da ya musu ne yawwa irin baiwar da ya musu ubangiji yake yabo a irin nan wajen a irin kitabin da ake ya ce a can kuma da ake zargin duniya ake cewa lahawun ce na irin ce duniya wasa ne ya ce ana zargin wajen shagaltuwa da duniya ne ga wanda ya shagaltu da duniya to sai ta zame masa lahawun wala ibin shi wuce jani yana bayani akan haka na'am kadalika فذلك وأورثناها بني إسرائيل
ya ce kazalika haka nan fitowar mu da su ta kasance kamar yadda muka wasafta wa aurasna ha bani isra'ila duk waɗannan kayayyakin da suka bari sai muka gadar da bani isra'ila su duk muka ba su ba da jiraki fir'auna wa qaumuhu bayan mun halakar da fir'auna da mutanensa
فأتبعهم مشرقين yace fa atba'uhum fir'auna kuma sai suka bi su mushriqina lokacin fitowar rana kaga tun dare su sun tafi su ko ba su samu labari bai zo musu ba sai da safa ma lokacin ma lokacin fitowar rana sannan aka hada jama'a aka bi su
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون wannan ma taron aljama'an yayin da wannan jama'a guda biyu suka haɗu ma'ana kowace jama'a ta gano jama'a su gano isra'ila suka suka gano jama'a fir'auna su kuma can fir'auna suka gano mutanen fir'auna suka gano annabi musa da mutanensa wanda a wannan lokacin ne suka dinga cewa annabi musa daban da kogi ne bayan fa fir'auna ne sai ce haka za a mara ni raddi haka ubangiji na ya umarni ni ya ce nan ce hanya ko nan shi ne hanya sai suka tambaye sa ya musa da barin ku kogi ne bayan kuma fir'auna ne sai ce haka za a mara ni raddi ubangiji na ya umarni ni ya ce ta kogin nan za mu wuce to shi ne ce qala ashabu musa inna la mudrakuna haqiqa mu ababan rizqa ne shikenan fir'auna ya riske mu wala taqata lana bihi ban mu kuma da yadda za mu yi shi
قال كلا إن معي ربي سيهدين yace annabi musa yace kalla yace lamarin ba haka bane ba za su riske mu ba inna ma iya rabbi ubangiji na yana tare da ni yana tare da ni ubangiji na shi yasa malamai suka ce ta nan za ka gani wato in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za ka haɗa annabi da kowa ba kaga shi nan annabi musa sai ya ce da aka kusan ruskar sai ya ce inna ma iya rabbi ubangiji na yana tare da ni can ko manzo Allah da suke tare da sayyidina abubakar a cikin kogo sai na abubakar ya ga cewa lalle an ruskan musu saboda a lokacin ƙuraisawa sun sanya raƙumi ɗari da duk wanda ya faɗi inda annabi yake alaihi salatu wasalam da sayyidina abubakar kaga sai ya ce in- eh, inna allaha ma'ana inna allaha ma'ana wato kamar sai na abubakar a cikin wannan lokacin shine wakilin al'umma ga baki daya maza Allah zai shigo da duk al'ummarsa ga baki daya inna allaha ma'ana yana tare da mu ga baki daya ai ka ga mutum biyu ne a wajen ai da sai alamiri na tasniya ko amma sai ce inna allaha ma'ana shine arafa suka ce ma'ana nan sai na abubakar shine wakilin al'umma annabi ga baki daya duk mun shigo cewa muna tare da annabi a wannan lokacin shi kuma nan sai ya ce inna ma iya rabbi ubangiji na yana tare da ni sai hadiyu da sannu zai shiryar da ni ta farki na tsira Yaje.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ya ce fa'a haina sai muka yi wayi maga annabi Musa a naurin da a saka alhajara ka bugi wannan ruwa da a saka da sandanka kenan fa da rabu sai ya duki wannan ruwa kan falaka sai ya cece ya cece gida goma sha biyu ka san dama ƴaƴan annabi Yaqubu su su goma sha biyu ne su asbabu yawa su su goma sha biyu ne sa'an da biyu su fasilawi su yahuda da sauransu da aka ruwan su ya cece fakana kulla firkin kaɗaubul azim sai kowane kowane ɓangare sai ya zama yadda ka san wani tsauni dutse irin babban dutsen nan ruwa da baki ne ya dinga cecewa katon ruwa ba kamar tekun nan na lagos da misali katon ruwa kenan sai ya dinga cecewa na'am
وأزلفنا ثم الآخرين to da yake ce kuma sai suka dinga shiga kowane gida daga cikin 'ya'yan gidan bani isra'ila shi 'ya'yan yakubu sun san hanyar su suka dinga bin hanyar su suna ta tafiya kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya musu wani abu kamar taga idan wannan gida suna nan wajen sun cuto cikin wannan ruwan wa'annan suna nasu tsagin to sai Allah ya musu wata irin taga wa'annan suna kallon wa'annan kuma ubangiji sai ya busan musu da wannan taban suka dinga tafiya Allah ya ce wa azlafna sammal akharina sai muka kusanto da wayannan wannan waje su ne fir'auna ubangiji yana nufin zai wani aiki a don sai Allah ya kusanto da su hatta salaku masalikahum suna zuwa sai suka haɗu su ma inda suka haɗu su ma sai suka shige ciki yawwa suna zuwa ƙasar lamarin Allah yawwa sai da lokacin da su can sa'annan musa suka gama fita su kuma nan shi kuma sa fir'auna da mutanensa su kuma sun gini sun gama haɗuwa a cikin wannan ruwa na
ثم وأنجينا. wa'an jama'a.
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah ya ce muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi ajma'ina gabaki daya ثم أغرقنا الآخرين su ko waɗancan na bayan Allah ya ce gabaki ɗaya su muka halakar da su shi ne fir'auna shine a lokacin shi annabi Musa shi fir'auna ya yi nufin yin imanin ubangiji kuma ya daɗe saboda ya zo lokacin da kuma ba a karɓar tuba ya ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila inna an riga an riga an rufe kofar tuba dama akwai hadisi na turmudi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqbalu tawbatul abdi ma lam yudammir ana karɓar tuban bawa muddin da bai zo gargara ba in ya gargara shi ne yayin da mutum idan sai gwaggwani ya fara gajjo kanshin lahira zai mutu to a wannan lokacin babu maganar tuba shi yasa ake so mutum ya saba da la ilaha illallah ya saba da hidima annabi yawa kullum ka zama cikin istighfari kana yi to in wannan lokacin ya zo ba shi kenan sai ka fita da imani amma in dai aka zo wannan lokaci ko babu maganar karɓar tuba shi yasa shi fir'auna ya yi nufin zai tuba amma ina ubangiji kuma ya halakar da shi na'am إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن مؤمنين في ذلك حقيقة أتكون ونن halakar da fir'auna da ake da mutanensa la'aya akwai izina wa ma kana aksarahum mu'minina Allah yace yayin su basu zama mu'minai ba dan ba su imani ba su ki fadawa in ban da ita asiyatu da take gidan fir'auna sai kuma fisiru mu'mina ali fir'auna sai kuma maryamu bintu namusi akwai wata maryamu wadda lokacin da annabi Musa ya fito zai fita ita ubangiji ya masa ubangiji ya masa wahayi da cewa a ɗauki jikin annabi yusuf saboda a haihuwa da shi domin a tsalle a tafi- a raba shi da ƙasar masar to an ce ita wannan tsohuwar ta kai shekara kamar kimanin da biyu a wannan lokacin a duniya ita kuma ta san inda kabarin annabi yusuf yake saboda haka ita ce musu dalala da inda kabarin annabi yusuf suke suka je suka ɗauko shi kuwa suka je suka haye da shi وإن ربك حقيقة أبنجدك لو هو العبد أبنجدي مبوايني أبنجدي مبوايني shi sa yi intiƙami a kan kafiri ya halakar da fir'auna arrahimu kuma shi mai jin kai ne shi sa sai ji kansu annan musa da mutanensa ya tsiratar da su da barin nutsewa
وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم duk wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana rarrashin manzon Allah ne irin yadda tun da wannan aya makiya ce su kiran shawa lokacin suna kan tawayen sun fi bin musulunci an zo musu da hujja sun ki an zo musu sun ji saboda haka wannan sai ya sa ubangiji ya rarrashin manzon Allah yake ba shi labarin annabawa da suke da suka zo a baya ga irin abin da ake musu kamar ana cewa rasulullah ga irin abin da ake yi an uwanka annabawa tasbir kama sabaru ya rasulullah ka yau ana rarrashin annabi ne alaihi salatu wassalam ne ce watul alaihim ka karanta musu su kafiran maka labarin annabi ibrahim
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون a yayin da shi annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa wa qaumihi da mutanensa ma ta'buduna wanda kuke bautawa ne duk da dai malamai hayyo an yi maganganu an yi maganganu akan shi baban annabi ibrahim cewa abar shi ne babansa ko abar ba babansa ba ne kaga ya zo a cikin hadisi ingantacce na imamul bukhari da ranar alkiyama ta yi an ci annabi ibrahim za a zo da mahaifinsa sai ci ya ubangiji ba ka yi alƙawari ba za ka- ba za ka tuba kani ba wata tobartawa ce ta wannan in ga babana a cikin wuta kenan sai a ce sai a umarci su duba baban na sosai idan ya dube sai ya gano wani irin siyaki irin dabban nan ta jeji mai farauta sai ga shi ba ubansa bane sai a danna shi a cikin wuta to shi yasa malamai suke tun safani akan cewa ubansa ne ko ba ubansa ba saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar da shehu ya faɗa wala mu shehu islam yake cewa shehu tijjani ya faɗa yake cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kiyaye annabawansa ga barin su fito daga cikin nufuka da kafiri Allah ya wannan isma shi yasa annabi ibrahim kuma ta tsatsansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan nurin muhammadi abinda malamai muhaddike suka ce ba yadda za a ce wannan nuri muhammadi ya biyu ta hannun kafiri hujjarsa akan haka saboda hadisin manzo Allah da yake cewa hadisi ingantacce yake manzo Allah yake cewa bu'istu min khairu quruni bani adama an aiko ne a cikin kai mafificin ƙarnukan ɗan adam ma'ana tun daga annaba adamu har zuwa zamani na duk wani ƙarni to iyaye na su ne mafifita ta san ku abin da yake kafiri ba zai zama mafifici ba bu'istu min khairu qulub bani adama an aiko ni a cikin fiyayyen tsarukun dan adam dan lokaci zamanukan dan adam maza Allah sai ce karnan fa karnan karni bayan karni hatta kuntu min al-qarnin ladhi kuntu fihi har na zama a cikin wannan karnin da nake ciki sannan kuma da hadisin musulmi da yake cewa inna Allah astafa min walad isma'ila bani kinana wastafa min bani kinana bani hashim wastafa min bani hashim quraish wastafa min min quraish to da Allah yake cewa ubangiji ya zaɓi bani kinana daga cikin yayin isma'il ubangiji su kuma daga cikin yayin bani isma'il an daga cikin su kuma an zaɓi quraish daga quraish kuma an zaɓi bani hashim ni kuma Allah ya zaɓi daga cikin bani hashim ibn hajar yake cewa to kenan zaka san a duk iyayen manzon Allah babu wani wanda yake kafiri domin ubangiji baya istifadin kafiri shi kafiri babu istifadi a cikinsa shi yasa wasu suke cewa to in ma shi adaran babansa ne in ji wasu suka ci to sai dai sanda wannan hasken ya biyo a jikinsa lokacin bai shiga kafircin ba haka wasu malaman suka faɗa in ma uban nasa ne suka ce kuma tun da har ubangiji ya cewa wai tsala ibrahim la'abi ya adara inda babansa ne ai ba za a ce abi ya adara ba yanzu in babanka ne ai ba za ka ce baba wani ba sai dai ka ce baba kawai amma kanin ubanka sai ka ce baba wani to kuma suka ce abin da aka haɗa aka cewa da duk nasabar manzon Allah tun da kan sai na annaba Adamu zuwa Abdullahi daga nana Hawwa'u zuwa sai da annabi kasiki daga annaba wasu wanda suke tsarkakkun bayan Allah ko da hadisin musulmi da ya zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bulalabar ko tambayi manzon Allah ya ce in aina aji shi mazala sai ya ce masa tunnar yana wuta sai shi wannan balarabar ƙauye har ya juya sai ya dawo sai ce ya rasulullahi wa aina abuka ya rasulullahi ina naka mahaifin a cikin ruwayar musulmi sai wannan sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce masa finnari wanda ba san ilimin hadisi ba ba su fahimci yadda abin yake ba sai suka tafi akan doron hadisin cewa manzon Allah an tambaye shi mahaifinsa ya ce finnari shi ko komai akwai fannin sa ba ka yi hukunci akan hadisi kwaya ɗaya sai ka tattara tafarkuna na fitar da hadisin shi wannan hadisin ya fito tafarkuna da yawa saboda haka hanyar musulmi da musulmi ya fitar hanya ce ta hamadu dan salama shi kuma hamadu dan salama dukkanin malamai sun ce mutum ne wanda kamar da imam suyuti ya fada ya ce yana da agolama a gidansa da yake maddasi a cikin hadisinsa sannan kuma ba shi da tsananin hibzi yawanci yana dogara ne a kan rubutunsa saboda haka akwai ƙabilansa malamai wanda suka fi shi jalala gurin ilimi saboda haka su kuma sun rawaito hadisin saɓanin yadda shi ya rawaito shi daga ciki akwai ma'amaru daga cikin su akwai ibn shahab zuhuri ya karba daga salimu salimu ya karba daga abdullahi bin dan umara to dukkanin waɗannan ruwayoyin wanda ba na waccan ba abinda suka ce da aka tambayi manzon Allah aka ce ina mahaifinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ma mararta bi qabalin mushrikin fa fashuhu bin nari duk inda kaga kabarin kafiri kai masa bishara da wuta ba ba tunnar manzon Allah ya faɗa ba shi yasa a gurin malamai aka samu riwaya ta rabu wannan ya rawaito da lafazi kaza wannan ya zo da lafazi kaza dukkanin su kuma duk hadisi kwaya ɗaya ne to sai a duba a ciki su wane ne suka fi matana ta ilimi da hibzi to waɗanda suka fi matana ta ilimi da hadda suka fi hadda suka fi adala suka fi wancan to sai a ɗauki in wancan shi ma adali ne sai a ce ruwayar wancan shaza ce ba za a amfani da ita ba wannan ita ce makabuliya ita ce mafuziya idan kuma aka duba a wancan ba ma adali ba ne sai a ce masa munkarar ruwaya to don haka ita wannan ruwaya ta hanyar ta zo ta zo ta hanya shaza ne laisa alaiha al'amaru a gurin malaman ilimin mustalahi wannan za a aiki da ita to ka ga yadda abin yake ko ma idan ka duba za ka ta ci karo da ayat alqur'ani wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula Allah ya ce ba ma azabtar da al'umma sai mun aiko musu manzo to lokacin shugaba ai ba a zo duniya ma san da sirna abdullahi wa fati yawa shi yasa to yan uwa abin da kula saboda hadara ta manzon Allah hadara ce mai hadari ko yaya ka tafi wannan hadara ubangiji ba ubangiji tabaraka wa ta'ala baya yin afuwa amin abu da asalama قالوا نعبد أصناما فنذر لها عاكفين amin suka ce na abu da asalaman muna bai suna bauta wa gumaka ne tana zulla alaiha akifina sai mu zamo masu lazimta ne gare ta ma'ana kan bauta mata ɗin
قال هل يسمعونكم إذ تدعون yace yanzu suna jin ku ne istadquna a yayin da kuke bauta musu ayyan أو taqulu
ينفعونكم أو يضرون yace ayyan taqulu ko ka suna amfana ku ne idan kun bauta musu ayyadun ko kuma suna cutar da ku ne idan ba ku bauta musu ba duk ba daya yawa ko wannan ba wai sai ko abin da ka ajiye gunki wani ka sassaka ba a'a duk wani abu ba Allah ba to shi Allah shi duk lamari a hannun Allah yake ko da ka ga lamari a ce lamari ko wani bawan Allah ubangiji ya bashi wani tasarrufi ko wata karama ko mu'jiza take gurin annabawa a hakikanin abin a hannun Allah yake a hakikanin abin a hannun Allah yake shi komai a hannun Allah yake shi yasa kaga ana cewa manzon Allah babu wanda yake da siffa ta faqar sai annabi muqamin faqar ma'ana muqamin rashin komai wannan muqamin annabi ne ma'ana babu komai a tashi manzon Allah ba shi da komai sai Allah shi kadai ne da wannan muqamin muqamin faqar kenan yasa komai na Allah ne Allah
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك sai suka ce يفعلون bari dai mun sami iyayen da ne suna aikata haka za ka muke yin irin ayyukansu
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون wannan ibrahim ya ce bisu yanzu ku ba ni labari ma kuntum ta'buduna abinda kuke bautawa bautawa din nan an tuntu wa aba'ukum al-aqdamuna da iyayen ku wanda suke na farko
أنتم وآباؤكم الأقدمون na waje فإنهم عدو لي إلى رب yace العالمين ka innahu hakika su abinda kuke bautawa kai da ku iyayenku aduwwul li makiyana ne ni ba zan bauta musu ba illa rabbal alamin sai dai ko ubangijin talibai shi zan bauta ba to kaga nan wajen shi sa nan na shi ya yi magana yake cewa kaga nan annabi da yake yace fa innahu aduwwul li su abinda kuke bautawa ba Allah ba to ni makiyina makiyana ne yana daga cikin siffa ta musulmi in dai wannan musulmi ne duk abin da ake ce masa ɗagutu ko abin da zai shagalar da barin ubangiji to shi arifi to ba shi da mafi irin wannan duk abin da zai shagalar kai da kai da barin ubangiji to baka da mafi irin wannan shi sa ga shi arifi na gaskiya ba shi da mafi irin nafsinsa ba ruwansa da kowa shi nafsinsa ita ce maƙiyyar kansa saboda mai saboda ba wanda take nema ta jefa shi a halaka irin maƙi- irin nafsinsa shi yasa da'iman ya shiga da cikin gyaran nafsinsa ya yake da ita ya yake da to kai ma abin da zaka zama kenan ta da siffa arifai shi arifi da kansa yake yaƙi ba wai da wani ba in kuma ka zo kana yaƙi da wani balantana har ka jefi wani ina kuma arifanci ai ba a zancen arifanci ai hakikanin arifi to ya yaƙi da kansa saboda kanka shine maƙiyin kanka shi yasa za a da Ibrahim ya ce fa inna mu aduwwi ni duk maƙiyana ne kuma duk abin da zai shagaltar da kai da Allah to wannan sai da maƙiyanka abin kuma da zai ja ka zuwa ga Allah wannan sai da masoyanka isa da shi yana faɗa wanda yake ce yake yake ce yake cewa yake cewa ya zama masoyan Allah da annabi su zama masoyanka maƙiyan Allah maƙiya annabi su zama su ne maƙiyanka yawwa
الذين إلى وحبي لأهل الله أنصار دينه وبغضي لمن آداه في كل منهج yawa ta ce da'imin soyayya ta cikin ahalin lahiri wa bugudi yayya ta kuma liman ada hudu wanda yake kin Allah to wannan anan anan shine makiyana to kai ma haka ba ka zama in ya zama musulmai ne makiyanka kafirai ko masoyanka to an samu akasi ba zama arifi ba a an samu mahajubanci a nan kuma
الذي خلقني فهو يهدين
allazi yace shi ne wannan halaka ne da ya halice ne fa huwa yahdi shi ne yake shiryatar da ni ila dini zuwa addini
والذي هو يطعمني ويسقين kuma wannan yur'imu ni da yake ciyar da ni ne tsiyin kuma yake shayar da ni وإذا مرضت فهو يشفين idan kuma na rashin lafiya sai bai ce idan ya samu rashin lafiya ba saboda radadi ga ubangiji yawa ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsika ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da ya ya same ka na mummuna wannan dangana wa kanka in kai kuma kyakkyawa dangana shi da Allah duk da yana cewa kul kullum min indillahi komai kuma daga Allah ne da kyakkyawan da mummunan to wannan a wani bisaɗi ne kuma na hakika amma in an zo bisaɗi na shari'a in ka ga mummuna kanka in ka ga kyakkyawa dangana shi da Allah shi yasa nan da yace wa idza maritu in ne rashin lafiya sai ce in ya samu rashin lafiya ba fa huwa yashfini shi yake warkar da ni to Allah ya warkar da mu da cututtukan mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
فاتنا سبحانه